أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yabon Allah yau wannan rana ta laraba Ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hudu, wanda ya daidai da sha biyu ga watan Afril uku, miladiya annabi Isa alaihi salatu wassalam gashi cikin yarda Allah za mu ci gaba da karatunmu za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya insha Allah ga malami Allah ya ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
To, jiya mun karanta ayoyi wanda suke nuna muttaqun إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين an tsoron Allah suna cikin wato aljanna kuma suna da kyautar idanuwa na aljanna na ni'ima za su karbi abinda ainihin wato ubangijinsu ya ba su sai Allah ce ai abinda ya sa haka saboda kafin su zo nan wato hisabi ya zo mutuwa ta zo musu ai sun kasance muhussinina ne wato ga su muttaqina ga su muhussinina an fara da muttaqina an kare da muhussinina kuma ka'ida kowanne da matsayinsa muttaqi shine wanda yake ba da farilla yake bin Allah yadda Allah ya ce kuma yana kokarin kyautatawa shi ne muhusini ga tsoron Allah a wajen aiki da gabobi wajen aiki da magana wajen mu'amala yana tsoron Allah to bayan haka kuma sai ke karawa da ihsani ihsani shine an ta'budallah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah in kai baka ganin Allah lalle Allah yana ganin kana ganin ka to amma kamar kana ganin Allah yaya abin yake kenan muraqaba kenan shine ka rika ganin Allah wato wato a zuciyarka ka rika hararo Allah a zuciyarka to shine sai ake fadin sifofin wato suwane ne muhsinain muttaqina muhsinina Allah ya ce daga cikin aikin su kano qalilan min al-layli ma yahjawun ai ya kasance wato a cikin dare kadan ne suke dan kishin gidawa malamai na tafsiri sun faɗi ma'anoni da yawa na kanu qalilan min al-layli ma yahjurun to wasu su ce wato ba su kwanciya da dare kullum sai sun yi wani hizbi hizib ne ko na karatun qur'ani ko hizib na raka'o'in sallah ko ne hizib din su na na na na istighfari da tasbihi ga Allah shine wani hadisi maza Allah ke cewa man nama an hizbihi wato wanda ya mance ya kwanta bai yi abin da ya saba yi na hizbinsa ba to shikenan sai ya rama wannan hizbin nasa in ya tuna bayan ya kwanta da safe ya yi sallah sai tuna a jiya aiko ban yi sallolin da na saba yi din ba to shine wasu malamai suka ce kanu qalilan min al-layl ma yahjaun sune wa'anda kullun da dare ba sa bari dare ya basu sai sun yi wani aiki na kirki bayan na farilla wannan fa ba ana magana sallar isha ba da safayi da wuturi a'a ai magana kanu kalilan min al-layl ma yahjaun wato bayan ishan ne suke wani aiki wanda Allah bai ce wajibi su ba amma Allah yana so za su ta yi ta sallolin dare wasu malaman ma kamar irin su mujahid da katada suka ce ai wato idan an yi sallan magariba ba sa komawa gida suna zama masallaci sai sun yi wato sallar isha da shafa'i da wuturi wasu malaman kamar irin su kata da haka suka fassara cewa in sun yi isha sun yi magariba to to ba za su je su shantake su yi firar su yi bacci har isha ta wuce su ba a'a sai sun yi sallar isha sun yi shafa'i da wuce to amma mafi zahirin ayar kanu qalilan minan laili ma yahjaun wato sun kasance kaɗan a cikin yankin dare suke kwanciya wannan ma din za'ida ce kanu qalilan minan laili yahjaun wato sun kasance su muhsanai muttaqai muttaqin masu tsoron Allah ga tsoron Allah ga ihsani mutanen kirki kenan wannan karafka din ita ce karafka ta malamai mu shahannan mu wanda suka rayu a kai in za ka ɗauki tarihin dukkan mutanen mutanenmu musamman sufaye za ka ga bayan Allah ba su damu da al'amura na rayuwa ba ga yakana ga ba kwadai ba neman abin duniya ba zuwa a wulakanta kai yadda muke ganin wasu wanda ba sufaye suke yi a yau ba sai ka ga mutum malami ya su suna malami kira shi malami da siffan malantaka amma shi ne ofishin gwamnawa ne ofishin sakataren gwamnati wa ne ofishin ciyaman na lokal gaman wa ne da sunan ya je a ba da na annabi ko kuma a ba da sadaka ko a ba da wani hidima da sunan sadaka tijariya za a gina masallaci za mu gina islamiyya za mu gina kwalbati za mu ɗauki yara makarar aiki za mu yi kaza kaza da wannan za a ɗan yi amfani da wannan damar a sami abin da za a samu a je a gina kai da yawa abin da muke gani a yau yana faruwa kenan to mutanen kirki muttaqina muhsinin ba sa yin wannan ga tsoron Allah ga insani shi yasa wannan aya tana nuna karara sufanci domin mu Sheikh Usman Dan Fodio da ya zo babin tasawuf sai ce babul ihsani babi wanda zai magana akan ihsani sai ya kawo wancan hadisi an ta'budallaha kamar yadda muka karanta a baya saboda yan uwa mai kokarin mu sabbanci da sifofi na kirki mu zama muttaqina eh wato ita ita takawa ana gane mai tsoron Allah ne ta mai ta maganganunsa an ce labarin zuciya a tambayi fuska ta maganganunsa za a gane mai tsoron Allah ta magana ba za ka je na ƙarya ba ba za ka je na saba alkawali ba ba za ka je na zagin mutane ba don da ka ga yana zagin mutane yana cin fuskan mutane ko da ko mutanen nan ba musulmi ba ne ba to wannan ba mutumin kirki ba ne ba babban alama ta rashin kirki ɗan adam a ce yau gashi ya waye gari shine mai zagin mutane mai cin fuska wa mutane mai cin mutuncin mutane manzon Allah yana faɗa cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda mutane musulmi suka kubuta daga hannunsa suka kubuta da ainihin wato da harshensa saboda haka wannan muttaqina ga su muhsinina Allah ya samu daga cikin su to me Allah ya ce gaba وبالأسحار هم يستغفرون Allah sai ce wa bil azhari hailau a jijjifi na safiya shine al azhar wato sulusun dare na ƙarshe shine al azhar wanda zaka ji an yi kiran sallah din nan ta farko an yi kiran sallar farko ana shirin yin kiran as-salatu shine al-ashar wato sulusul layl al-akhir yace Allah ce kuma zaka ga a wannan lokacin suna istighfari Allah mun gode istighfari shine yake kawar da dukkan wani laifi wanda mutum yayi idan kana istighfari kullum to za ka zauna fa da laifi ba za ka zauna da laifi ba shi yasa Allah yana son masu istighfari musamman irin wannan lokuta din masu fada lokacin da mutane suke shanta ka bacci irin dare ya kusa karewa din nan za a yi za a salat a ga mutum a zaune a tashi ya yi alwala yana ta istighfari yana ta ainihin tazarruri ga Allah wannan Allah da kansa yake siffanta su fa kanu qalila min al-layli ma yahjuru bil ashari hum yastaghfirun amma mu dage da tuba istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya laifi amma na cewa ni a cikin hadisi na Muslim ina cewa kullum ina yin tuba sau ɗari ni ina ina istighfari sau ɗari sai manzon Allah yana yin sau ɗari kai fa ai kaga in zaka iya miliyan sai kai saboda magana ake ta tuba shi manzon Allah baya laifi masumi ne amma yana istighfari zaka yan uwa mu dage mai ce istighfari inda inda rayuwar ta kasance cikin istighfari to lallai wato wannan mutum ya more a rayuwa la samiya
وفي أموالهم حق للسائل والمعروف to dukkan da sifofin mutanen kirkin ne muhsini almuttaqina almuhsini ga istighfari ga tashin dare ai ta sallah ai ta zikiri sannan kuma abin da ya shafi dukiya wa fi amwalihim haqqu a cikin dukiyar da Allah ya basu akwai haƙƙi wanda Allah ya ce a bayar lisa'ili ga mai roƙo ina allazi wahidin wal mahrum da wanda baya roƙo masu bukata wato misali mutum biyu ne a cikin a cikin mutane akwai as-sa'il shine a cikin suratul ra'd ne fatin mulkani awal mu'tar akwai al-qani'a al-mu'tarra akwai al-qani'a wanda bai iya bara shine al-mahrum ba zai je je ba ni ba akwai kuma al-mu'tarra wanda zai ce allazi wahid to za mu ga kowanne ka bashi wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi mana haƙƙin Allah akwai haƙƙin Allah na zakka in zakkar ce ko zakkar dukiya ce ita dukiya ce zakkar kuɗi dukiya ce zakkar abinci dukiya ce haka nan zakkar dabbobi ita ma dukiya ce to in zakkar ce kenan in ko ba zakka ba ce to ta zama sadaka wanda ya zo ya ce a taimaka min to sai ka taimake shi akwai kuma wanda yana nan shi ko ba zai taɓa ce ma taimaka min ba shi ne almaharu ita ma kalmar almaharu akwai malamai da suke fassara almaharu kamar wanda shi ba musulmi ba ma amma za ka ba shi domin ka jawo shi ba zai taɓa samun rabo a cikin ganimar musulmi ba ba zai taɓa samun rabo a cikin al'amuran musulmi ba to kuma makwabcinka ne kamar kirista ne misali ko ba ma guje kana so ka jawo shi cikin musulunci to sai ka ɗauki wata sadaka sai ka ce bawan Allah a matsayina na musulmi makwabcinka ga wannan ka dan kamar yanzu sallah za ta zo sai ka ce ga ga wannan ka dan samu kai ma ka dan yi wani abu dai abin da zai ji daɗi kwarai da gaske shi yasa yan uwa akwai hadisi wanda wato fatima fatima jikar fatima ba babban fatima din ba fatima jikar fatima fatima diyar sayyidina husaini alaihi salam yana daga cikin ƴaƴansa akwai wacce ya sa wa sunan babarsa fatima sai kaga kaga diyar wato ta zama diyar sayyidina Hussein ruwaito hadisi take cewa mai tambaya idan ya zo asa'il idan mai roƙo ya zo mai nema ya zo mai bukata ya zo ya ce ko akan doki ne ya zo ka bashi a wancan lokacin kamar ka ce mutum ya zo akan prado don kareriyar motar nan ya yi fakin da ita misali a masallacin na ya ce jama'a tafiya ce ta zo mai da ya kare taimaka min to ba ruwan ku ce ka zo cikin wannan dangareriyar mota malam ba mu da ita mu baka sadaka ba ruwanka da wannan to shine tace ko ya zo akan doki ne inda ya roƙa ku bashi balle kuma aksari masu roƙon nan allazi wahidin ba su da shi shi yasa nan wannan aya tana dukan wayanda suke sukar wato su ce gaba ɗaya a daina bara din nan wannan kuskure ne babba kuma masu faɗin suna da halin da za su iya hana barai amma ba su hana ba amma suna jin haushin masu bara yana da dukiyar da a yankinsa a ƙaramar hukumarsa wallahi duk inda almajirai suke za a iya daina bara wallahi yana da dukiya kuma in ya ɗauka ya ci da almajiran wallahi ba abin da dukiyar za ta mutu a kai da za ga aksari masu zagin masu suka mabarata masu suka almajirai masu zagin almajirai za ka ga aksari masu ‘yan boko ne masu hali sun samu dukiya sun ɓoye da su da ‘ya'yansu da jikokinsu da zuri'arsu kuma nan sun zo suna zagin mutane akan suna bara kuma ƙila a bisa zargi kila wannan dukiyar ma shi mai bara yana da ake cikin ta almajirin tunda kila dan Najeriya ne kai amfani da dukiyar aka baka dama haƙƙinsa ne aka baka dama ka hau kan dukiyarsa kai mai kwalta ko kai mai shi magani ko kai ba shi harkar noma ko ka taimake shi akan wasu harkoki na rayuwa shi ne dalilin da yasa aka ɗora ka akai sai ka kawar da wannan haƙƙoƙin nashi sai ka mai da shi dukiyar ta koma dukiyar iyalinka amma kuma saboda rashin tsoron Allah da rashin tausayi kuma sai ka dawo kana zakin almajirai shi kuma lokacin da bawan Allah ya haifi ɗansa kila da yana da hali lokacin da haifi yayan nashi ya ce ta wani ma za ka ja ca to me yasa ma ya haifi yayan in ya zama zai ci da su ba me yasa ya haife su akwai masu faɗin wannan wallahi to kila lokacin da ya haife su din yana da hali yau kuma ya talauce ya za a yi kenan ko ba a yin arziki ya talauce ana yi ko mutum gashi yau yana da kudi jiye-jiyen nan ko a ce bara-bara nan miliyoniya ne amma kaga yanzu bai da komai da ya lokacin yana da iyalinsa lokacin da ya haifi 'ya'yan ya yi auren ya haifi 'ya'yan yana da hali yanzu kuma Allah ya saka jafa'i ko ya saka ainihin wata annoba cikin dukiyar yanzu babu dukiyar ba yadda zai kuma kuma sai ka ce ya'yan ba za su ce allazi wahidin ba ya kamata mutane mu rika yau a da jiga shi dai Allah ce lissa'il wal mahrum Allah da kansa yake cewa wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi ga mai tambaya almajiri kenan allazi wahidin Allah da girma yake a taimake ni jama'a ku taimaka min wannan gashi a Qur'ani akwai kuma wanda a cikin al'umma wal mahrum su kuma ba su roke ka ba to duk wanda ka dauka ka ba Allah zai baka lada Allah yana siffanta mutanen kirki daga cikin aikin su in suna da dukiya ba sa rowa za su ba mabukaci wanda yake bukata sai kuma Allah ya nuna maka a cikin mutane akwai mai roko akwai wanda baya roko kuma kowanne bai da laifi sai dai wancan yafi yafi kamewa wanda bai iya tambaya ɗin ya fi kamewa amma shi wannan mai roƙon ba laifi ya yi ba suna ka yankuwa in muna son a daina bara ɗin ga dai Allah ya faɗa to sai mu ɗauko matakai akwai masu arzikinmu wasu ɗan kasuwa ne wani ma'aikaci ne wani ɗan siyasa ne ga sunan dai kowa Allah ya azurta shi daga Allah ya azurta shi mu haɗa kai sai mu daina wannan aya in ta zo lissa'ilul mahrum sai ta zama kamar tarihi ba domin akwai ayoyi wanda in mutane suka taimaka wa junansu ba za a samu sai dai a karanta a samu lada mu haɗa duk kuma abin da zai baka mamaki in kaga ana bara allazi wahidin din sai cikin mu duk al'umma kuma akwai mabukata yanzu in ka je wasu kasashen zaka ga akwai al-mahrum din ne mahrumin ne kawai suna nan ba su da shi amma ba sa bara kuma amma mutanen unguwa sun san su hukuma ma ta san su idan hukuma za ta fita taimako sai a je a kai musu idan mai arziki zai fita dukiya zakka ko wani abu zai taimako sai je kai musu to kuma mu anan shine zaka ga almajirai masu neman karatun qur'ani da kuma almajirai kuma barata wanda sun su ba su da mai taimaka musu ko talauci da sauran abubuwa duk dai wannan an haɗa za ka ga mu a nan yankinmu arewa nake so in ci hausa fulani mu kaɗai ne ake samun asa'il aksari mu kaɗai ne ake samun asa'il shi yasa na tafi ba ku wani tarihi farkon zuwa na sudan da na sauka airport zan je karatu farkon zuwa na ba taɓa zuwa ba sai a ɗalibai masu karatu irin nawa an ce zan zo sai aka tarbe na airport na karto Ah, aka tarbe ni yake ɗalibai na waje suna da haɗin kai aka ce ɗan najeriya zai zo ƙabilu hadda ya rabawa hadda ya yawurai suka tarbe ni sai wani balare mai fari yake sudan akwai laraba bakaki akwai akwai farari da ya ga dai alamar bako ne sai ya an tarbo da haka ana sanda zuwa sanda zuwa sai ya kira ya ce ta alfana ya zan wuce gaban ce ta alfana ta alfana ya kira ni da muka gaita da larabci sai ce min yana ina ganin kai bako ne a sudan a kartun ka zo sudan na ce ni bako ne ce baka taba zuwa sudan ba ce sai nuna min wata karita a cikin airport din wani wuri ne kato za ga an nuna ainihin alwilaya musallisa wani hoto ne suke za ga hoton sudan gaba ɗaya kartun din za ga ruwa ya keta yadda hoton kartun yake za ga wannan jiha ce waccan jiha ce kuma nan kartun ne akwai a- a- a- jihohi ne guda uku sai ce min ya ce kaga kalli wannan karita da na kalle ta da ce na gani cin zuwa ce babban guri ne haka sai ce to za ka ji daɗin ina ma albishir zuwan ka sudan za ka more zaman sudan kuma mun- muna ma fatan alheri sai ce amma zan baka wani asamin na ce to wani asamin ne za ka bada ya ce duk wanda ka ga yana bara a sudan to dan uwanka ne saboda a cikin firar da muka yi da shi na faɗi mai daga inda nake kuma na gaya mai daga inda nake ni wani yare ne ya ce to ka duba dama na ga alama wanda suka taro kan yan uwanka ne hausawa yan najeriya ya ce ka duba ka ga duk ka shiga karto duk wanda ka ga yana bara to dan uwanka ne kaga ya fi- ya fara da alheri ya kare da cin fuska wallahi na shi taɓa ku wannan kisa a nan sai na ce to me hikima ka ta faɗin wannan ya ce a dan karkare na mutanen kartum kare na mutanen sudan larabawa a a mu ba ma yin bara to yan uwa dai wannan na faɗa na faɗi wannan ne domin mun samu dama Allah dai ya ce akwai mabarata a alqur'ani to amma gaskiyar magana babu daɗi kaga dan uwanka musulmi Hausa Fulani yana allazi wahid inda muna da tsari wallahi ba za a yi ba a cikinmu sai a samu tsari masu halin cikinmu gwamnatinmu wakilanmu su tsara wani tsari dukkan gidan alaramma inda yake da almajirai a ba shi grant a samu kulawa 80 ko misali inspection a ba shi grant ko a ba shi abinci da cefane wanda zai rike almajiransa mabaratanmu ma- marasa ƙarfi kamar tsaffi ko ko- ko guragu ko makafi wanda suke bara wannan sun fi komi saukin saukin control ma sarrafawa kowanne yanzu yanzu a daren nan sai mai sai mai sai mai kirga ma- ma- masu bara makafi da guragu na nan garin duk mun san gidajensu wallahi babu wanda zai so in dai zai samu abinci ya samu bukata ba abin da zai fito da shi waje bai zai zo yayi bara to wannan kawai rashin tsarinmu ne yasa muke samun yan uwanmu wato mabarata amma kuma in an yi din kaka ce laifi domin gashi Allah ce lissa'i wal mahrum na wata an gane to Allah ya sa ya daidaita mu
وفي الأرض آيات للموقنين
Allah sai ce wa fil ardi kaga an dawo wata magana a cikin ƙasa ayatun akwai alamomi shi ita ayatun kalma ce a Hausa ma kace kai aya aya kuma Bahaushe ya dan canja wannan kalma aya sai ce laya laya aya amma in kaji an ce laya to kuma daban abu ya tafi daban akwai ma'anarsa shi ma amma aya yana ɗaukar alama amma in ka ce akwai ayoyi duk anan ba wanda bai zai gane me ake nufi ba. to a cikin ƙasa akwai alamomi akwai aya ta me ayar girman Allah jama'a mu yan ƙasa ne wa fil arabi tunda mu yan ƙasa ne Allah ta'ala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi shine wanda ya sanya muku Allah ya sanya muku ƙasa Allah shine ya sanya muku ƙasa zalulan kuna sarrafa ta yadda kuke so famshu fi manakibiha kuna taka kan kafadin ƙasar duk inda ka gara ma sai ka taka ruga da gudu duk duk duk ka ƙasa in ka ɗauki ka ɗauki hoki ko ka ɗauki makami abin nan ma majirbi masassari ka sari ƙasa kai bulo kai abin da kake so da ita Allah ya hore ma ita to tun da kai mutumin ƙasa ne Allah zai ce wa fil ardi a cikin ƙasa ayatu akwai hujjoji da alamomi sai mai lil muqinina kamar tsoron Allah ayoyin ƙasa din duba duwatsu kaɗan daga cikin ayar ƙasa kai da Allah duba dutse jama'a ka duba yadda dutse yake dutse wajen hawa nawa ne wanda muka fi sani akwai dutsen kankara akwai bakin dutse bakin dutse ma hawa biyu ne akwai bakin dutse wanda zai iya dandana za ka iya ture shi akwai kuma bakin dutse mulmulalle kowanne da kika duba shi yanzu kamar tsaunin nan ne ma dutse ne mu duba wannan kawai dutse ko duwatsu sannan ku dubi koguna kogi aya ce kusa da kai nan ga dambadam nan ga nan in an yi ruwa ga wannan ruwan namu da yake kewa yake tafiya dambadam wannan da abin lura ne ko kuma ka je ka ga wani dam wanda aka tara ruwa wanda ba a fim ka ganshi ba ko a hoto a'a za ka iya zuwa ka shiga ma in za ka iya shiga wannan akwai aya jama'a sannan ka duba bishiyoyi wata ta shi wata ka dasa ta ne wata kuma a'a da kanta ka kawai ka ganta ne yanzu akwai akwai bishiyoyi wanda da wuya ka ji a ce mutum ya ce ya ga lokacin da aka dasa su kamar irin kuka haka galibi bishiyoyin da za ga mutane suka dasa su ne darbejiya da irin su cediya da sauransu amma akwai bishiyoyi wanda asali za ga kawai ganin su kai to da wanda ka dasa din bishiyoyi da wanda ka gani kawai Allah ya fito da kayan shi to ka duba ayi Allah a cikin jama'a ka ga iska ya kada ga bishiya tana kada tana ran tana rankwafawa tana rankwafawa inda iska ya kada nan za ta yi sai ka ji mutum ma na cewa alhamdulillah kaga iska ta juya Ma'ana ta yi yamma kenan sai na ake ganewa da bishiyoyi ko a ci ai ta juya ta yi gabar a irka ta yi gabar sai na ake gani da bishiyar sannan daga cikin ayar ƙasa akwai 'ya'yan itace a tsima bishiya tana kaga ta yi 'ya'ya wani ka ɗauka ka ci ka ji zaƙi wani ka ji bauri wani ka ji ɗaci wani ka ji yana hamami wani ɗan adam ya san wannan ana ci wani kuma ya san a'a wannan an ci tafiya ake yi ɗan adam ya san wannan sannan akwai tsire-tsire wanda in an shuka abu daga ɗaya sun fito shi ma wannan a ƙasa ne shi ma aya ce babba to wayannan abubuwa su ne wanda aksari za mu gansu a ƙasa suna nan da yawan gaske wanda ƙasa za ka gani da ka duba sai ka ga ƙasa a ƙasa da Allah ce wannan akwai ayoyi malam nan sai ce dalalatu ala qudratillah subhanahu wata'ala wannan suna nuna wani dalili wani hujja wata wata wani abu wanda zaka samu nutsuwa cewa akwai kudrar Allah wa hadaniyati da kuma kadaitakar Allah kai ka san ba mai juye wannan bishiyoyi in ka je cikin ainihin koguna ɗin kai ka san wani kogin ɗan adam ya kamar dam wani kuma kawai haka nan aka gan shi ka san akwai kudurar Allah a ciki ‘ya'yan itace da muke gari da wanda za mu shuka duka kudurar Allah ce amma ba kowa zai gane wannan ba lilmoki ne mominai kenan wanda suka yi shi wani in ya gani da ta ai haka ne dama ai haka ne ai haka ne amma mukini sai ce kai wannan al'amarin akwai misali ka dauki ƴaƴan itace in ka shuka wannan bishiya za ka shuka ta sai kaga koranta ya zama baki fitin wanda kaga ya zama yalo kuma ruwa ɗaya yake ba su ruwa ɗaya ne yake ba su ruwan kaddara kai ka shuka a gidanka in ka in ɗaya suka yi wannan sai ka ji ɗaci kuma ruwa ɗaya ya ba su ruwan ba ruwan ɗaci ka ba wannan mai ɗaci ta zama ɗaci ba a ruwa ɗaya ne ko ruwan sama ko ruwan rijiya da ka bada wannan ka ji zaƙi wannan ka ji bauri to wannan wallahi akwai ayoyi lilmuki ne ga wanda suke sakankan cewa lallai Allah na nan yaƙini kenan wanda suka yadda da Allah suka yi imani da Allah wannan kuma malamai suka ce tunani akan wannan ya fi ka yi ibada ta shekaru ɗari ma ka tsaya awa ɗaya sa'a ɗai kai tunani akan kuturar Allah ya fi kai sallah ba ta farilla ba sallah wadda ta ta dafila ta shekara ɗari wadda za ka yi ta ƙalbin lahi zuciyar ba ta tare da Allah kila ma ka saba kana yi ne ka ce motsa ciki na nake na riga na saba ina yi ko kuma a an saba an ga ina yi yanzu da an gama yi ba a ce malam ya janye wajen ibada yanzu bai bautawa Allah sosai to kila kana yin sallar ne dan kana dan a cika ga kana yi amma ka zauna lokaci guda kai tunani a cikin ikon Allah kan wannan ayatin nan to wallahi ba karamin abu bane mu rika yin wannan yana da kyau kwarai mu rika tunani akan ayoyin Allah wanda ya aje mana to wa in anfusikum afala tubsirun Allah sai ce wa fi anfusikum shi ma ayatun kenan akan kawunan ku shi ma akwai aya a falatin siru tunda kanka da kanka ne aka ce to duba ku ga kalli kanka ma malam mai mai zarfani yake cewa fanzur ila nafsika thumma intaqil lil alam al ulwi thumma sufil fanzur ila nafsika kai dan adam duba kanka in kana so ka gane wahadaniyar Allah duba kanka kai ka san waye ka in ka zo Allah ne da ka duba ka ji a eh iyaye na suka suka abin amma kai an ka sani ba su suka kire ka ba su sun su suka su kuma waye su za ga abin da ya laftu ne kawai Allah ne ku bi an musukum duba kanka kaga yadda Allah ya kera ka da ya ga dama hannunka sai ɗaya ya bi ɗaya tsawo ka rika tafiya hannu na jan ƙasa ɗaya na dama na jan ƙasa ko na hagu na jan ƙasa ɗaya kuma a sama sai muka daidai kana tafiya ya maka kunne ya maka idanu ya maka baki ya saifaita ka daren kake tafiya yadda kake to wannan duba kanka kanka kai ka san akwai akwai Allah duba kanka akwai a kasan akwai Allah wallahi malam wannan wannan ba karaman tauhidi muke ba duba kanka sai kasan akwai Allah wa fi anfusikum aw la afala tubsiru na'am wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun Allah sai ce to in ka duba kasa ka duba kanka to kuma ga sama kusa da kai wa fis samaa'i a cikin sammai ko wannan sama ta mu rizqukum akwai arzikinku da Allah ya aje ta a sama shine mai farko abin da zai zo maka ruwan sama an gane ruwan sama idan aka yi ruwa to tsire-tsire za su fito arziki na nan sai ka ga ana da kaka ta yi na za ka girbi shira ko zan tafi ɗibar kaza ina da na noma in ma a lambu ne kai dai ruwa ne asalin ruwa ne sama ne kusin sama irin kuku malam sai ce ai albakarul musabbabu anhu annabat shine wato arzikin shine ruwan sama wanda yake haifar da wato ƙwayoyi wanda muke ci kamar gero dawa shinkafa da sauransu wannan ma aya ce babba duba sama wannan abin da zaka fara hangowa kenan idan tauhidinka mai igiya ɗaya ne da ka kalli sama sai ka hango ruwa ne idan kuwa tauhidinka ya je igiya bi banda ruwa za ka hango wani abu kuma cewa akwai wasu ayoyi na ubangiji wanda suke na wahadaniya Allah wallahi jama'a ba za ka gane ka ƙara tsoron Allah ba billahi lalzi sai ka hau jirgin sama in ka hau jirgi zauna a ainihin wato wajen wajen taga jirgi ya yi landin da suke cewa landin a sama ne wannan sama ce jirgi ba ya wuce fit kafa a ce mafi za ka ji a cikin jirgi an ce yanzu muna mun bar ƙasa da kafa dubu talatin da shida ko kafa dubu talatin da biyu sati two feet tsakaninka da ƙasa to lokacin ya yi landin kenan za ka ji a cikin jirgin an yi wannan magana abin da lasifika ta cikin jirgi cewa to jama'a yanzu jirgi ya yi landin yanzu tsakaninmu da ƙasa kafa talatin da kaza dubu talatin da kaza to a wannan lokacin akwai ka duba ka ga me za ka hango ga wani abu shi ba ruwa ba shi ba hadari ba shi ba kawai ka ga dai wani ruwa kawai sai ka ga wani abu ne dai gashi nan wani kudurar ku ga wani abu gashi abin da dai ka gani kawai ka gani za ka iya wannan wallahi ba karamin kita wa shi nuna wahadaniya Allah ba saboda haka in kana ka kai igiya igiyar ka ta kai ta biyu zuwa ta uku to ba kawai ruwa za ka kalla a sama ka ce Allah yana daga sama ruwa na banda nan akwai akwai akwai gajimarai kala-kala akwai akwai ra'adukansa tsawa akwai abubuwa wanda suke zuwa daga sama sirri na ubangiji wanda yake zuwa nan duniyar mu daga sama to yan uwa mu rika duba wannan shi ma abin lura ne ka kalli sama ka ce kai Allah Allah Allah gadirun alama ya sha Allah shi kada yake wahdahu la sharika lahu domin da abin da ya shafi ƙasa da abin da ya shafi kanka da abin da ya shafi sama dukkan wannan wasu abubuwa ne wanda dole tasarrufin Allah ne yake tafiya da su ba su suke yin yadda suke so ba a Allah ne yake yi ɗabi'a su yadda suke yi kuma haka za su ta tafiya haka Allah yake so kawai Allah ya kara mana tauhidi to me Allah ya ce gaba wa ma tu'adu ko
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
إيه وفي السماء رزقكم وما توعدون da abin da aka alkawarta muku na na sakamako da kuma azaba wato ga arzikinku da ga kuma yadda azaba wani lokaci yasa na ce muku wani wato igiya ta biyu azaba takan zo daga sama kamar asaiha kamar ainihin ashabul fili kun ga ai daga sama ne aka rika sako musu da wannan azaba to to ita sama tana da abubuwa da yawa shine wa matu ado wa fis sama'i rizqukum wa matu ado sai Allah ya ce wa rabbis sama'i wal ardi lalle rantsuwa da ubangijin sammai wal ardi da kasai innahu yanda lamarin yake abinda aka alƙawarta mu na lada ko na azaba la haqqu wallahi gaskiya ne kaga sai da aka sa lamul qasami aka ce la haqqu da Allah ya so sai ce haqqu gaskiya ne amma saboda ana magana da munkirai ne munkiril ba Allah yana magana da munkirai ne ba kai yana magana da muminai bane ba yana magana da munkirai munkiri shine wanda yake da musu akan Allah da sai ce Allah ce ma to Allah haqqu wallahi tabbas gaskiya ne sai ce musulma annakum tantikun kamar yadda kuke magana ba gashi kuna magana ba yanzu kuna cewa babu kaza babu kaza in an mutu ba za a tashi ba ko kuma babu azaba su kafiran kenan ba shi gashi kuna firicin kuna fada to wallahi azabar tana nan misulma annakum sandiqun kamar yadda kuke magana kaga sai aka buga musu misali da abin da suka yadda da shi suna yi waye ya sa ku magana Allah ne kuma farcin kuna yi Allah ne to amma mu mu kuma meye wato rabonmu a wannan aya rabonmu guda biyu ne ko guda uku na farko dai za mu karanta wannan ayar mu samu lada na biyu za mu imani da ayar cewar wannan ayar mu mun yi imani lallai Allah maɗaukin sarki abin da ya faɗa ɗinan lallai da haƙƙun haƙƙun gaskiya ne kawai sannan abu na uku za mu ƙara jin tsoron Allah akan mai akan ga Allah ya ce lallai abinda ya yi alkawalin nan gaskiya ne ga wanda ba su bi shi ba lallai akwai azaba ga wanda suka bi shi kuma Allah ta'ala lallai akwai lada to
هل أتاك حديث بيت إبراهيم المقربين
to an zo kuma za ku ga Allah ta'ala yadda aka jero ayoyin Qur'ani yadda aka hada shi sai kaga kowace aya kamar kamar salsala ce da yar uwarta kamar kamar misali salatin ne misali kamar sarka ne wannan ya hada da wannan wannan ya hada da wannan to wannan an shigo kistar magana Annabi Ibrahim alaihi salam annabi ibrahim lokacin da Allah ya koshi suka fita da shi da dan uwansa annabi lot shi sai ya sauka a falastin annabi lot kuma alaihi salam sai aka ce kai zance ka tafi na ka tafi sado to sai Allah ta'ala yake gaya mana hal ataka ya rasulullah shin labari ya zo maka ya zo maka wannan labari ne hadisu zaifi ibrahim al-mukrami labarin wato bakin annabi ibrahim masu daraja Allah ya kira su al-mukrami ne dan a nuna maka wasu na musamman ne mala'iku ne an ce su goma sha uku ko su goma sha hudu amma shugaban tawagar su jibril ne su ne zaifi ibrahim al-mukrami mala'ikun Allah ne wanda jibrilu alaihi salam yake jagoranta su sai suka biyo suka yi ratse Allah ya aike su zuwa sadu bayan annabi Ibrahim ya zauna Falastin ya ci gaba da abinda Allah ya tashi sai shi kuma annabi Lutu alaihi salam sai ya wuce sadu da ya je fara wa'azi yana musu wa'azi ba su daina abin da suke yi ba babban abin da suke dai an san shi shine luwadi neman maza namiji nemi namiji abin da suka rika yi kenan babban abin ba wannan kadai suke yi ba ga kafirci kuma ga ga inadi ga kuma wannan ci gaba da musu bayan ya je mun karanta a rannan a karatu cewa wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut ikhwanu lut sun zama ƴan uwa ma domin ya auri ƴarsu ya zama suriki amma ba su daina abin da suke ba to shine nan Allah ya fara ba mu kissa yadda abin ya faru labarin wannan bayan Allah manya Jibril da tawakarsa ya zo maka ya Rasulullah lalle ya zo maka na'am إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون izdaqalu alaihi lokacin da suka shigo gidan annabi Ibrahim alaihi salam suka yi mai sallama faqalu salama suka ce assalamu alaikum kaga alamun mukrami ne kenan yana nuna mutumin kirki shine inda duk zaka je ka ce assalamu alaikum duk inda zaka shiga assalamu alaikum in kaga mutane a zaune kai na tsaye kake tafiya sai ka ce assalamu alaikum duk bai risala ya mana bayanin yadda ake والراكب على الماشي والماشي على كاشنا النبي يا gaya mana assalamu alaikum sallama tana da matukar muhimmanci ga musulmi shiga ce qalu salama ce assalamu alaikum da suka shiga gidan to da kan uwa mai koyi da millata abikum ibrahim ko shi wannan bayan Allah da suka ce assalamu alaikum sai ya ansa Ƙala salam ya ce wa alaikum salam ha a ji mutanen kirki kenan manyan bayan Allah da babban bawan Allah shi yasa manzo Allah ke cewa ba na gaya muku abin da in kuna yi za ku rika son juna ba abai suka ce ya zo na gaya mana sai ce ku rika yawaita sallama tsakanin da muna yin sallama tsakanin mu nan yadda muke ta samun matsaloli tsakanin musulmi muna ta yan uwa da rika zagin mutane suna cin mutuncin juna dukkanin musulmi kuma abun kunya abun damuwa da muna yin sallama ta gaskiya tsakanin junanmu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah duk inda za ka je assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muna yin wannan wallahi da da da da mun sami ainihin wato soyayya tsakanin junanmu qala salam qaumun munkarun ah sai ce wannan bayan Allah sun yi sallama mutane ne wanda munkarun eh ban gane su ba eh ban gane su ba qaumun munkarun malam sai ce la na'rifukum wannan ba mu san su ba qala zalika fi nafsihi wannan magana ya faɗa a zuciyarsa ne ai ba yadda za a yi mutum ya masa lokacin ko su waye wannan ban san su ba ai za su ji ba dadi ko ba daga cikin girma bako idan bako ya zo wajenka ya ce assalamu alaikum ce wa alaikum assalamu rahmatullah kaga bako ne me ya kamata kai kai mai shimfiɗa bismillah bismillah shimfiɗa kawo mai ruwa in ka kawo mai ruwa ya sha kawo mai faro-faro ko ka kawo mai plate na abinci ka ba shi ya nutsu ce to bawan Allah kana son ga makewayi za su kana son ka bukata kewayawa ce a ba komai alhamdulillah ya sha ruwa to sannan sai ka ce daga ina nan ka zo amma kawai ya yi ma sallama salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam yare ya haka daga ina zaka ban san ka ba la to shi yasa nan malam yace la na arifuhum wannan qaumun munkarun mutane ne wannan ban san su ba me ya faɗi wannan qala zalika fi nafsihi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya faɗi wannan a cikin zuciyarsa ne ba ya faɗa karara bane kuma kai ma zaka iya ce to wannan bakon daga ina yake ya halatta ka faɗi a zuciyarka amma bai halatta ka gaya mai wannan kai tsaye ba. To, faraga.
Faraga ila amalihi fata a jirgin sabi.
Ka ji manya. E mana, raga ila ahali. Can a cikin suratu hudu, ba ma lafi an ja a biyi jilin ko? Hani. Ba ma lafi an ja a biyi jilin hani a cikin suratu hudu. Nan kuma sai ce, faraga ila ahali. sai ya juya ya tafi cikin iyalinsa ba ja a bi ijirin samin sai ya zo da ɗan maraki mai mai ba haka ake yanzu ba annabi ibrahim ba baki goma sha kaza an je an yanka musu ɗan maraki an gasa yaya ai kaga babban kaga girma ba ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukum dhayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar kiyama manzo Allah yake cewa fali yukrim zaifu ya rika girma mu bakon sa shine bahaushe yake kawo matuka har ke dan yin sako wai bakon ka Allah ka a eh bakon ka annabi ka wannan kuskure ne amma dai shi yayi mubalaga ce ta girmamawa ko ai annabinka Muhammadu ne Allahnka Allahu wahdahu la sharika lahu wanda muke magana ayoyin sa yanzu ai ba a hada Allah da irin wannan ba a hada manzon Allah ina karkai wani gurbi da ka dai girmama shi yana daga cikin karin magana da malamai suke cewa Hausawa suka saka ta saboda dan asar na jahiliya bakonka annabi ko bakonka Allah ka ko da suke faɗi bakonka Allah kuskure ne babba annabinka ma bai halatta ka ce bakonka annabinka ba da dai girma ba ko kawai yawwa to so zaka sai kawo musu dan maraki aka gasa dan maraki ba wai kawo musu yana mowa a can hanis Allah yake da bi soyayye mushawwi an soya shi an kasa ma'ana an gasa shi aka kawo baki kaga min babu aula ai maganar ruwa ce na ko a an kawo dan maraki balle ruwa an kawo dan maraki balle abin sha mai daɗi ko wani iri ne wanda suke sha min babu aula kenan to فقربه إليهم قال ألا تأكلون fa qarrabahu ilaihim sai ya kusanto da wannan dan maraki zuwa ga wannan baki ce bismillah an kayan kila abin yankawa abin nan ko an yayyanka ma an sa musu a kwanuka inda za su iya ci qarrabahu ilaihim kenan wannan dan maraki da aka kawo shi a gashe ma'ana an an yayyanka shi ko kuma an kusantar da shi zuwa gare su baki qala ala taqulu sai ga sun kauda kai mala'iku ba sa cin abinci ai malaika baya ci baya sha la ya'kulu wa la yashrab to shi kuma bai san bai san su ba to da haka sai ga malam sai ce aradu alaihim al-aql falam yaji ya kawo musu su ci sai ba su karba cin ba sai suka shiru ba su karba ba to فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ai kaga a cikin suratul hudin sai Allah yake cewa falam ma ra'a aidi la tusli ilai nakirahu ko haka Allah ya faɗa cikin suratul hudin nakirahu lokacin da ya ga ya kawo nan marakin hannayen su ba sa miƙawa su ci nakirahum sai ce to wayannan fa ma'ana nakirahum shi ma a zuciya ne sai ce wannan wani irin baki ne baki ba sa cin nama ba sa shan ruwa ba sa kaza wannan irin baki ne wannan nakirahum to shi ne nan yake cewa shi kenan fa'aujasa lata alata kulo ba kwa ci ne ci ba fa'aujasa ai adamar bi nafsihi minhum qifa sai ya sa tsoro a cikin tsoron su a ransa shi to wannan baki ga su dai mutane ne domin cikin larabawa suka zo siffar larabawa ma kyawawa suka zo saboda za su je gidan babban mutum amma ka san in sun wuce nan za su canja kama ne ko ai mana in suka wuce wannan garin ai canja kama za a yi kuma saboda za a je azaba za a je a yi amma tun nan za a zo gidan babban mutum ne sai aka yi kamata kamala aka fito da kyakkyawan sura sai gabata ce ba auja samin hun khifa kalu sai suka ce da suka gane ya dan tsorata da su ce la ta khaf eh kakkaji tsoro inna rusulu rabbika mu ma'aikan yan aiken ubangijinka ne shine ma'anar la ta kafkaka ji so na'am wa basharuhu bi gulamin ko alim sai suka bashi labari suka mai albishir da yaro wanda zai samu ainihin wato a wani gurin halim a wani guri alim yaro masani to nan bayan ya gano mana sun gane ya dan tsorata da su suka ce karka ji tsoro sai kuma suka fara bashi labari ke mu ai mu kagan mu nan mun dan ratso ne mu gaida kai Allah ne ya aiko mu za mu wuce sadu ne kuma in muna ma albishir ma Allah ya ce mu gaya maka ainihin wato matarka Sara za ta samu za ta haihu in za ta samu ainihin wato Isa za ta samu ɗa kuma bayan akwai ƴaƴa ma wa min wara Isa yaqub bayan ta haifi ainihin Ishaq akwai akwai ƴaƴa ɗansa za a haifi ƴaƴa har sa annabi Yusuf su fito a cikin wannan zari'a ne kaji manya ita tana hijima tana kai da komowa ana hijimar baki sara tana kaiwa ana kawo ruwa ka san haka ake mutanen kirki haka baki sun zo sai ta ji fadahikan da ta ji wannan labarin fadahikan sai ta kawai tana jin wannan labarin ya ji kunnanta fadahikan sai haila ta zo mata a lokacin da aka yi wannan din tana da shekara 90 a duniya bisa kyakkyawar ruwaya kenan shekara 90 ba goma shi kuma yana shekara 120 a duniya to saboda haka wannan bishara ta dai zo cikakkiya a cikin suratul hud to wa basharu bi gulamin alim na'am فأقبلت أقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها مهم.
فصكت وجهها وقالت أجوز أقيم shikenan fa aqbalat imra'atuhu sai matarsa ta tawo kawo hidima ta tsara kenan fi sarrati sai ta to tana kamar kuru ta ce a'a kai, mamaki a'a ta jiyo abin da suke faɗi mai mijinta fi sarrati ta inna ka irin da kamar kai mamaki shine sarrati fa sakkata wajaha sai ta rika dukan fuskarta wai mafarki nike ne ya nake jin wannan baki suna cewa matar kan nan za ta haihu ina shekara casa'in take faɗa shi ne fasakar sai sai wannan kyan kamar mamaki haka ko yanzu wannan abin da suka faɗi wannan wani irin baki ne haka shi ne fasakar shi kenan da ta faɗi wannan fasakar wajen ha al'adar mata tun a wancan lokaci kamar ce, wai ɗaya mafarki nike ne wai wai mafarki nike ne shi ne fasakar wajen ha sai ta rika ma- marin fuskarta wai ko mafarki nake ne ina ga baki dama ba su ci abinci ba an kawo musu abinci ba sa ci kuma ga suna zaune da mijina kuma ga su kyawawa farare sun zo kuma tana cewa zan haihu mijina shekara ɗari da ashirin ni kuma ya shekara casa'in shine fasakkat wata haha sai ta rika dukan fuskarta saboda mamaki ko mafarki take ne to wa qalat ajuzun aqim tace ajuzun aqim ga mu mun tsufa ga mu ba mu haihuwa ga su ba zo dama ba mu haihuwa kuma a ce za mu haihu yanzu ga su ba ko dama can muna ma kuruce ba haihuwa to
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
eh kaga a can sarki ta atajabi atajabi min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bayt cikin suratul hud ko tajabina min amrillah abba baiwa Allah ina mamaki akan kin su ko ba ku haihuwa yanzu a ce za ku haihu to ki damu ai ai haihuwa Allah ne ya riga ya faɗa an riga an gama ma to shikenan wa qala ajuzun aqim eh fa qalu kazalika ko fa sakana wa qala ajuzun aqim qalu ko kazalika qala rabbik innahu wal hakimul alim ai haka Allah ya faɗa kazalika haka nan Allah ya riga ya faɗa ya gaya mana qala rabbuki ubangijinki haka yace innahu huwal hakimul alim Allah shine mai hikima al alimu masani wanda ya san abin da zai faru nan ma'ana hikimarsa dalili na nan dalilin da zai sa kina wannan hali kina wannan abin da ki haihu akwai hikimomi da yawa wanda Allah kadai ya aje su nan ba tsaya nan eh to ilimi dabino ne? to yana hukuncin da yake yawan mafarkin yana yawo ko rana to ni ibn sirina ne zan fassara ma mafarki amma dai zan ma bayani akwai akwai shi akwai ajwal ko akwai dabinon manzon Allah wanda wai wai wannan dabino ne manzon Allah ya fi amfani da shi akwai dabino ajwa wanda shi ya shuka shi saboda daɗinsa da yake ji amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane irin dabino yana son shi duk dabino da aka kawo masa yana son dabino yana cin dabino kuma yana girma dabino amma shi wannan wanda za ka gan shi na musamman ne za ka ga manya manya haka a madinan ma daban yake za ka ga ainihin wato amma akwai kuma dabinunnukan da suka fi shi tsada amma shi sai fi su daraja saboda mai saboda shi ne wanda aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka shi eh saboda haka a takaice dai da kawo kuɗi mu in kai mu je in je kem ya so ma gobe kai buɗe baki da shi ko to wannan kuma maganar mafarki cewa yana yawan mafarki me hukuncin wanda ya mafarki da kai yawon rara malamai sun ce mafarki yana abbara halin da kake ciki barin ba barin yi mashin fida yanzu misali ai ana ganin manzon Allah mafarki ko to sai malamai suka ce duk irin surar da kaga manzon Allah to to irin sura zuciyarka ne in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka nuna maka shi kamar a matsayin bakin mutum to Allah yana son ka akwai ayyuka da kake yi wanda ake so ka gyara shi yasa ka ga manzon Allah wannan yanayin to haka in ka ga kana mafarki a tsirara yana nuna akwai ayyuka wanda kake yi wanda na tsiraici din ne shi ne ake so ka gyara wannan abu an gane wato shi mafarki yana da wani wani wani asrar wato wani ki ki zanci fasara shi yanda malaman fasara ba su rike suke fasarawa idan kaga galibi yakan zo aka ne in kaga tsirara to to kana kana buƙatar akwai abin da kake yi wanda yake na tsaraici din idan kuma misali kaga wanda ɗabi'a yana nuna maka kamar wani abin da baka so dan adam kamar misali kaga kaga kaga kashi ka taka kashi an gane to sai su fassara ma cewa za ka samu kuɗi amma sai ka sha wahala an gane karatun to haka in kaga tsiraici ko kaga wani abu to to wani abu ne wanda kai Allah yana son ka shi yasa nuna ka tsirara din to ka gyara wannan tsiraicin ka domin ka zama cikin jibali saboda haka wannan bawan Allah ko baiwa Allah in dai ana ganin kana ana gani a mafarki a tsirara to akwai akwai matsala akwai wasu abubuwa da ake yi wanda ba su dace ba ko da kokari a daina kuma ba ba a bukata a fade su kila shi mai rubutun ya san wani abu da yake wa Allah tsakanin shi ko da iyalinsa ko tsakanin shi da da mu'amalar mutane ko a wajen aikinsa ko tsakanin shi da abokansa ko abin da ya kama da wani to da ka sai sai ai kokari a gyara Allahu a'lam to yan uwa akwai wani bawan Allah wannan babban babban dan gidan shehu wato wato Musa Musa Alkasim eh dan gidan maulanmu shekaru ibrahim tare mai duguri babban ɗansa shi ne allah ya wada suwa mun ji babban rashi yana daga cikin manyan yayin shi wanda da yawa idan zai tura wata fatawoyi ma shi yake turawa to haka allah yake dama baya barin mumini la tublawna fi amwalikum wa anfusikum ko allah yakan jarabci mutum akan dukiyarsa da iyalinsa da sauransu su haka mun yi babban rashi kwarai da gaske tunda yana daga cikin shi shekaru ibrahim sale shine shugaba na mufti na najeriya duk wata fatawa da za a ji daga najeriya ta musulunci shehu ibrahim sale mai duguri ne kuma yana daga cikin shehannan da duniya suke ji da su kwarai da gaske domin ba wai shahada ya samu ta afirka ba shahada ya samu ta duniya akan malamin hadisi ne yana yanzu daga cikin baiwar da Allah bai kuma shi wannan mamacin shi ma Allah ya bashi wannan baiwar amma yana da yara yana da yaya sosai wanda suke zaka kwarai kwarai da gaske daga cikin baiwar da Allah ya bashi duk hadisin da zai zaka ji ya karanta zai iya ruwaya hadisin daga kansa domin a gaba na akwai ran da a wani taro a Kano ya ruwaito wani hadisi daga kansa ya dangana shi da manzon Allah ya ce hadisin na ji shi ni na ji shi wajen malami na wani malami na wanda ya ji shi wajen malamin shi wani malami ya ji wajen duk sassalar hadisi sanadin hadisi sai ya dangana shi da manzon Allah kuma dukkan wasu sai hau sittan nan dukkan su gaba daya ya ya kiyaye su ya san sanadin su malamin hadisi ne na duniya to shi wannan bawan Allah Musa Al-Qasim yana daga cikin manya-manyan ƴaƴansa wanda suke da kwarai da gaske suke da kokari a wajen tafiyar da harkokin gidansa shi shehi saboda na fatan zamu mai addu'a ubangiji Allah ya gafarta masa ya ji kansa eh Allah ya ji kansa ya ramshe shi mun yi babban rashi kwarai da gaske mun yi babban rashi sannan yan uwa ina so sanannen mana wannan karatu namu za mu yi addu'a ran lahadi inda sanin ta na so mu dan ƙara litinin talatin muna da wasu uzurruka wanda muke ce yanzu je da yau ma duk ina wajen abin da muke tuwo to da kuma litinin talata za mu dora aiki ga sallah kuma ta maso to da ka za mu yi hakuri da abin da Allah ya sa muka samu kuma sai mu fawara wa Allah to da kan Allah ya kai mu ranar Lahadi insha Allah za mu za mu yi addu'a eh sai mu fatan kuma Allah ne mai ta mana insha Allah
sai mai addu'a insha Allah Perfect, inshallah.